بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2001 muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na shekul allama alqadi shar'i abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta mishi muna ƙarƙashin aya ta tara a inda allah maɗaukakin sarki ya ce iz tastaghithuna rabbakum na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مهتفين Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin tarihin yadda al'amarin yakin badar ya faru a yayin da sahabbai suka fita yaƙi amma ba da nufin yaƙi ba an fita domin tarbar tawagar abu sufyan wadda ke ɗauke da dukiya tawagar abu sufyana ta samu kubuta sai tawagar abu jahal wadda ke dauke da makamai a yayin da sahabbai suka samu kansu a halin tilascin dole su je su yi jihadi a halin ba su da shiri babu tattali tattare da su sai suka koma suna neman allah maɗaukakin sarki ya agaje su ya taimake su allah maɗaukakin sarki ya ce uzkur iz tastaghithuna rabbakum ba su labari ka ambata wa jama'a tarihin yayin da ku sahabbai kuke roƙon agaji wurin ubangijin tatlubuna minhu al-ghawsa bin nasri kuna neman Allah ya agaje ku ya ba ku nasara alaihim akan su kafirai fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku wannan bukata da kuka nema Allah ya ce anni mumiddukum ni mai agaza muku ne ma'ana mu'inukum bi alfin min al-mala'ikati murdifi zan agaza muku in taimaka muku in kawo muku gudunmawa da ɗauki mala'iku guda dubu za su zo ɗaya bayan ɗaya mutatabi'ina suna biye da junansu yardifu ba'dhum ba'dha wasu suna bin wasunsu wa'adahum biha awwalan karan farko Allah ya wa sahabbai zai agaza musu da mala'iku dubu summa sarat salasata alafin daga baya sai adadin ya ƙaru ya zama dubu uku sun khamsatan sannan sai adadin ya ƙaru ya zama mala'iku dubu biyar kama fi ali imran kama yadda ya zo cikin suratu ali imran sun dabbaha ta'ala bi qawlihi sa'annan sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da muminan farko da waɗanda suka biyo bayansu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ja'alahu Allahu ayil imdada wannan agaji da Allah ya kawo muku ya ku jama'ar sahabbai Allah bai sanya wannan sanarwa da ya gare ku don ya nuna muku alfahari gare shi ba gare ku ba ko don Allah ya nuna gazawa ku a'a Allah ya yi muku haka ne don ya zan illa bushran don ya zan ai albushir ce tun kafin mala'ikun su zo haka fara gaya muku ai ku saki jikinku ai dama ba da karfin ku za ku yi ba na daga cikin taimakon da Allah zai muku gajeren giyar mala'iku nan ma za su biyo baya wani bayan wani har guda dubu biyar walitatuma inna bihi qulubukum kuma Allah ya yi muku haka ne dan zukatanku su ƙara natsuwa man nasru illa min indillahi dama nasara ba daga kowa take ba sai daga wurin Allah inna Allah azizun Allah buwayayyen sarki ne hakimun Allah madaukakin sarki gwani ne malam yace fa fihi tanbihun ala anna alwajiba ala almuslimi alla yatawakkala illa ala Allah wannan aya tana faɗakar da mumini musulmi cewa lallai ya san cewa bai cancanta dogara akan kowa ba sai ainihin ga Allah maɗaukakin sarki fi jami'i ahwalihi a cikin dukkan halin da ya shiga a halin da kaga kana da ƙarfi da tattali ne ko a halin gazawa da rashin kimtsawa duk halin da ka shiga ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki malam ya ce wala ya siku bi ghairihi bai cancanci musulmi ya amince ya saki jikin shi da wani ba fa inna Allah ta'ala bi yadihi dhufur domin ainihin domin ainihin wato nasara tana ainihin hannun Allah madaukakin sarki ne wal i'ana wa kulli ma tahsilu min zalika da taimako da duk wani dauki da gudunmawa daga wurin Allah madaukakin sarki yake misalil amfali kamar Allah madaukakin sarki da yake azurta masu jihadi da ganimar yaki fahuwa lahu don haka tun da shi ke azurta su da wannan ganima dukiyar tashi ce wali rasulihi kuma ta manzon shi ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan sai yadda manzo Muhammad ya sarrafa ta Allah yake iz iz yughashikumun nu'as na'am إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر به ويذهب ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام na'am can li yutahhirakum Allah madaukakin sarki yace iz yughashshikum ku tuna ya ku sahabbai yayin da Allah madaukakin sarki yake lullube ku wannan kalmar yughashshikum sai malam yace bilya'i ana karantawa ainihin da ya'un ba nughashshikum ba amma yughashshikum ku tuna yayin da Allah yake lullube ku wa tashdid sannan kuma ana yin tashdidi din nan ainihin wato akan shin a ce yughashshikum wa quri'a biduniha ana kuma karantawa a wata kira'ar ba tare da tashdidin ba bidunihi ba tare da shi tashdidin ba a ce yughshikum wa bil alif a cikin wata kira'ar kuma ana karantawa da alif wa biduni tashdidin ya zan kuma da alif din ba tare da tashdidin ba ai yughshakum yughshakum ko yughashikum ko yughshikum kira'o'i guda uku annu'asa Allah madaukakin sarki yake lullube ku yana saukan muku da ainihin wato annu'as ma'ana gyangyaɗi suna cikin yakin sai gyangyaɗi Allah ya rinka saukan musu da shi ba dan komai ba amanatan dan ya zan aminci gare su su tabbatar da cewa lallai nasara a wurin Allah take dan Allah kai da kake filin daga yayin da ka taɓe hannunka za ka ɗana kunamar bindiga sai ka ji gyangyaɗi ya ɗauke ka kana buɗe idonka kuma sai ga kafirin da kan nemi har baya mutu kai ka tabbatar ba dabarar ka ba domin sanda za ka ɗana kunamar bindiga ko sanda ka ɗaga kan sakalinka za ka datse wuyan kafiri daidai lokacin sai gyangyaɗi Allah ya sako maka sadda za ka yi zambar ka farka kuma sai kawai sai ga kafirin haka datse shi ya mutu wannan Allah ya yi wa kafirai musulmi muminai haka ne domin zuciyarsu ta ƙara samun natsuwa su ƙara samun aminci da yarda ainihin ga Allah maɗaukakin sarki amanan mimma asala lakum min alkhawfi Allah ya yi muku haka ne domin ku samu amincin tsoron da ya same ku minhu ta'ala wannan ainihin wato aminci daga wurin Allah ne maɗaukakin sarki wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an sannan Allah yana saukan muku ruwa daga ainihin sama liyutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi domin wata matsala ce ta faru a wannan lokacin daidai inda muminai suka kafa sansanin yakin sai ya zama babu ruwa ko da na sha suka kwana kuma suka shiga wata larura da dama daga cikinsu suka yi mafarki janaba ta kama su sai aka samu wasu zukatan wasu suka fara raurawa anya ku akan gaskiya muke muna musulmi mun fito jihadi ga janaba ta kama mu ruwan da za mu yi wanka ba mu da shi ga inda sansanin kafirai suke can su ba wata larurar janaba da ta same su kuma gashi kusa da su ga wani tafkeken ainihin wato abin nan kogi to wannan da suka fara yin haka da Allah ya tashi nuna musu iyawar sai ya saukan musu da ainihin ruwa daga sama ana ainihin wato jihadin wani irin yayyafi mai daɗi yana sauka lif lif lif lif ga gyangyaɗi don Allah ka tuna irin wannan wani irin daɗi ke ga yanayin gari ga yanayin jikinka ga gyangyaɗi mai daɗi na kama ka ga wani ruwa wanda ba zai dake ka kai shakaf ba sannan kuma yana jika jikinka kana ƙara jin sanyi don ka ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali shine Allah yake ku tuna sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya aza muku gyangyaɗi sannan ya rinka saukan muku da ruwa daga sama li yutahhirakum bihi ba dan kuma ba sai dan ya tsarkake ku daga wannan ruwa min al'ahdafi daga ainihin kari da ya kama ku larurar janaba da ta kama ku wa yuzhiba ankum rijza shaytani sannan kuma Allah madaukakin sarki ku tuna sa'ad da yake kokarin kawar muku da kazantar shaytan ainihin wato matsalar da shaytan ya saka ku a ciki ma'ana waswasata ku waswasin da shaytan ya saka muku ilaikum bi annakum law kuntum alal haqqi yayin da aka samu wasu daga cikin ku suke cewa ai inda akan gaskiya kuke ma kuntum zam a muhdisina da ba ku kasance cikin kishirwa ga kuma ainihin janaba ba an samu wasu suna irin wannan tunanin har suna cewa wal mushrikuna alal ma ga mushrikai can kuma da suka zo yaki da addinin Allah suna gurin da yake da ruwa mu kuma muminai ga kishirwa ga janaba ga babu ruwa kusa da mu duk waɗannan abubuwan da Allah ya saukar na ni'imar gyangyaɗi da ni'imar ruwan sama Allah ya yi muku haka ne don ya kawar muku da daudar da ke tattare da ku da kuma irin wannan mugun tunanin da shaidan ya saka muku sannan waliyar bitsa ala qulubikum kuma Allah ya yi haka ne don ya ƙara ɗaure zuciyarku bil yaqini was sabri da ainihin samun yaƙini sakankancewa da kuma haƙuri wa yusabbita bihi al kuma Allah ya yi muku haka ne dai daɗin daɗawa don ya tabbatar da digadiganku an tawassaka fir ramli yayin da ya zama ainihin sahabbai suna taka abin nan cikin yashi cikin rairayi kafafuwansu suna yin kura to in ya ga ruwan sama ya sauka kurar da ke cikin yashi sai ta kwanta yadda koda sun taka yashin nan babu wata kura da za ta ainihin lalata kafafuwan malam yace li annal ma'a idza nazala ala ramli domin idan ruwa ya sauka ainihin akan yashi jamada sai wannan ainihin yashi ya wato kurar shi sai ta ainihin daskare wasa halal mashiyu alaihi wasa hulal mashiyu alaihi sai ya zan tafiya ta sauki akan wannan ainihin yashi walam yabqa fihi ghubarun domin babu wata kura da za ta yi saura a cikin shi mala yace wa kullu hadha mimma yubayyinu anna an-nasra innama huwa min Allah wahdahu duk waɗannan abubuwa na daga abubuwan da ke ƙara tabbatar da cewa lallai fa nasara daga wurin Allah madaukakin sarki take domin nasara in ba daga wurin Allah take ba ka duba irin wannan gata da Allah ya wa sahabbai mutanen da kuka fito ɗiban dukiya aka ce ta juye ta zama jihadi ba ku da shiri ba ku da tattali ba ku kintsa ba ba ku kwana da wannan tunanin ba ba ku tashi da yin haka ba da aka je kuma dan kar ku ga kun mayi wani kazar kazar sai Allah ya aza muku gyangyaɗi Allah ya saukan muku da ruwan sama yanayi ya yi muku ni'ima sai kuma Allah ya tunkuɗo mala'iku su zo su mara muku baya duk Allah ya yi muku haka ne don kusan cewa lallai shi ke da nasara a hannu to abin da ya kamata mu yanzu 'yan baya mu dawo mu duba shi wani irin hali ne su waɗancan bayan Allah suka shiga na yaƙini da yadda da Allah da amincewa manzon Allah da bin umarnin shi sallallahu alaihi wasallam har ya kai su ga cin wannan nasarar abin da ya kamata yanzu ashe mu duba kenan yawan tattali da yawan shiri da dadewa ana kintsawa da an kwana da shiri duk wannan ba shi bane amma samun yaƙini akan Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwantarwa da muminai hankali akan sai cewa su samu yaƙini da cewa agajin Allah yana nan zuwa gare su sannan da bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko a yanzu muka tinkari America ko Rasha ko kasar Japan ko kasar Ingila duk inda za su haɗe kansu gaba ɗaya da suke da'awar wai su ne super power ko su wane ne su wallahi ba su isa ba domin mu muna tare da Allah ne su kuma ba su tare da Allah da makami suke alfahari Allah maɗaukakin sarki mu kuma sai ya agaza mana da mala'iku kamar yadda ya agaza magabatar amma sai ya zan tunaninmu da ɗabi'armu da take-takenmu ya dace da waɗancan magabatan sannan sai Allah ya mana irin yadda ya mutu amma in ya zama ba irinsu ba ne da'awa ce kawai da fatar baki ba manufa ce irin tasu ba da'awa ce kawai da fatar baki ba wai addini ake ƙoƙarin kafawa ba wallahi babu shakka kafirai sai su kacce-kacce da ku in ya so ku ku ji kunya sai Allah ya tayar da wasu mumine da zai daga musulunci na gaskiya a hannun shi domin Allah ba zai ba addinin shi kunyata ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ci gaba da cewa iz yuhi rabbuka ila al malaika
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
na'am Allah madaukakin sarki ce ka ambata musu izi yuhi rabbuka ilal mala'ika yayin da ubangijinka yake wa mala'iku wahayi allazina amadda bihimul muslimina mala'ikun da Allah ya tunkudo su su agaza wa mu'minai Allah ya musu wahayi ya ce da su anni ma'akum ya ku mala'iku ni ina tare da ku malam ya ce bil'auni wan nasri ta hanyar kawo taimako da kuma kawo nasara amma wannan fassara ta saba fassara salaf wannan fassara ce irin ta khalaf don haka bamu karbe ta ba cewa ma'iyya din ai ma'iyya ce bil auni wan nasr la al ma'iyya huna ma'iyya haqiqiyya zatiyya kama taliqu bi haqqihi jalla jalalu wannan ita ce ainihin tsantsar fassarar salafu da Allah ya ce anni ma'akum sai ka bar abin haka Allah ya ce mala'iku ina tare da ku to kawai shikenan in aka ce Allah na tare da kai to bar magana haka yana tare da kai da me a'a Allah dai yana tare da kai tun da ka san Allah ba irin wane bane ba irin ranka ya dade wane bane ba irin gwamnati kaza bace ba za ka siffanta ma'iyyar Allah da irin ma'iyyar yalla bai wane da wane ba don haka Allah dai yana tare da ku to Allah yau mala'iku wahayi cewa lallai ku mala'iku ina tare da ku fasabbitun lazina amanu don haka ku tabbatar da ainihin muminai bil i'anati ku agaza musu wattabshiri kuma ku yi musu albishir sa'ulqi fi qulubil lazina kafaru ru'ba ya ku mala'iku ku yi wa muminai albishir da cewa zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al'anaqi dan haka ya ku muminai ya ku mala'iku da kuka kawo dauki ku datsi saman wuyan kafirai ayin ru'us wato ku datsi kawunan Allah maɗaukakin sarki jihadin ma jama'a ba fa kawai barin mu akai ku je ku kashe kafirai ba ina ne za mu yi musu kisa kisa ya zama kisan da ya dace sai da Allah ya kwatanta mana ya ce fadribu fawqal a'naq ku daki saman wuya ina kenan ka datsi kwanyar kafiri ka raba shi ko ka datsa wuyan shi ka gille kanka ba da jama'a mun gane wannan da kyau ko kuna jin yadda Allah yake koya mana Allah ya ji wadribu minhum kulla bananin ya ku muminai ya ku mala'iku ku datsu kowace gaba ta daga cikin ainihin kafirai ai atrafil yadaini wato gyaffan hannu ka datse mishi hannun shi ya zama dungulmi daga wuyan hannu ne daga daidai gwiwar hannu daga daidai hammata kaga gaba gaba Allah madaukakin sarki ke siffanta mana warrijilaini ka datsi ainihin kafafuwan kafiri wajen gwiwa ne wajen idan kafa ne wajen katattaran cinye shi ne Allah dai ya ce ku datse su kulla bananin kowace gaba ku bi ku daddatsa su fakanar rajulu yaqsudu barba raqabatil kafiri sai ka ga mutum daga cikin sahabbai yayi yunkuri zai daki wuyan kafiri fatasqutu qabla an yasila ilaihi saifu tun kafin takobin mumini ya kai jikin kafiri kawai sai ya ga wuyan ya bingire ya faɗi baiwa kenan Allah yawa muminai waramahum annabi waramahum sallallahu alaihi wa sallama bi qabdatin min alhasa shi kuma annabi sai ya ɗibi tsakon kwami a hannun shi danki guda haka ya watsa wa kafirai suna inda suke shi kuma yana inda yake amma falam yabqa mushrikun illa da fi ainihi minha shay'un babu wani mushriki sai da aka samu wani bangare na tsakuwan nan ko kasa sai da ya shiga idan shi dan haka fahuzimu shikenan sai aka yi nasara akan su ya jama'a kun ji yadda Allah yake wa kafirai yakin maimai yakin mutane da aljanu taron dangi yayin da aka samu kafirai sun zo sun haɗa kai da munafukan musulmi da 'yan tahalufu shamali 'yan northern alliance 'yan ina ne 'yan ina ne duk sun haɗa kai Allah kuma sai tun kuɗo wa muminai mala'iku su agaza musu shi yasa duk inda za ka kasance tare da Allah ka kasance tare da wani munafiki ko zindiki ko wani kafiri ko yan northern alliance ko yan southern alliance ko yan eastern alliance ko yan ina ne ma kar ka kasance tare da Allah madaukakin sarki Allah zai agaza maka domin matsalar ba ta ƙarfi ba ce ba ta iyawa ba ce ba ta makami ba ce ba ta shiri ba ce ba ta tattali ba ce Allah maɗaukakin sarki nasara na hannun shi ka bi shi shi zai baka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce zalika ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Allah madaukakin sarki yace zalika kaga irin wannan al'azabu da ka gani alwaqi'u bihim irin wannan azaba da ta afkawa kafirai ana datsar su ta wuya ta gwiwa ta hannu ta ko'ina bi annahum shaqu Allah wa rasula abin da ya halatta jinin su fa saboda sun saba ma Allah da manzon Allah sun keta mutuncin Allah sun keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka'ida kuwa ita ce wa man yushaqiqillaha wa rasulahu wanda di ya sake yayi baran baran shi da Allah ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah shadidul iqab bihi lalle Allah mai tsananin ukuba ce gare shi malam yace to ba kafiran makka ba kadai ba kafiran amerika ba kadai ba kafiran zangon katab ba ba sayawan bauchi ba wa hadhihi alqa'idatu ammatu wannan ka'ida ta kewaye ko ina tsimangiyar kan hanya ce fyaɗe yaro fyaɗe babba duk mutumin da ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya san cewa Allah zai mishi tsananin ukuba anan ne muke yabawa sarkin muminai Umar Allah ya ƙara mushi yarda a yayin da ya naɗa kwamandan ƙin shi Sa'adu ɗan Abi Waqqas sai ya rubuta takarda ya bi bayan su Sa'adu da ita cewa bayan gaisuwa ka tara kwamandojin da ke ƙarƙashinka da sojojin da ke ƙarƙashinka kai musu wa'azi ka nuna musu abin da ya sa Allah ya halattar da jinin kafiran nan saboda sun saba ma Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka jinin su ya halatta dan haka ya ku musulmi ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zan Allah yana tare da ku idan kuma kuka saba ma Allah kamar yadda kafirai suka saba ma Allah sai Allah ya zare hannun shi tare da ku sai ya bar ku da ku da waɗannan kafirai wanda ya fi ƙarfin shirye nasara akan ɗan uwan shi dan dukkan ku ba na Allah ba yadda kafiri ya kafirci mushirki ya shirka matsafi ya tsafi musulmi ya je ya fasikanci ko zalunci ko ta'addanci duk waɗannan gaba ɗaya sun haɗu a cikin sabon Allah in Allah ya tashi gaba ɗaya babu nashi sai zara hannun shi sai wanda ya fi wani ƙarfi ya nasara a kan uwan shi wannan ka'idar wajibi ne musulmi su tsaya su dube ta da kyau domin abin takaici galibin musulmi ba su san ladubba na rayuwar addini ba gani suke matukar dai kai musulmi ne to shi kenan Allah na tare da kai gaskiya ne in kana tare da shi a wajen bin dokokin musulunci amma kana musulmi kana ta'addancin saba ma Allah maɗaukacin sarki abin da yake da alaƙa shirka zalunci fasikanci tsegumi sauran nau'o'in sabon Allah kananan su da manyan su ka tabbatar da cewa kai ba na Allah bane kuma Allah ba naka bane yadda Allah ya baran-baran da su Bush sai Allah ya baran-baran da kai kana Muhammad ko Ahmad ko Umar ko Isa ko Musa ko Ibrahim me yasa saboda da kai da su dukkan ku kun hadu a cikin sabon Allah to kaga da wannan ne zaka gane ashe akwai bukatar a zaunar da musulmi a karantar da su jumilla addinin musulunci sannan a karantar da su karantarwa ta musamman akan ladubban jihadi yanzu a 1987 da aka yi hayaniyar da ke tsakanin kafancan da nan zaria abin takaici a nan sabon garin zaria zaka ga 'ya'yan musulmi sun je sun kona hotel amma me ke biyo baya sai sun sha giya sun yi tatil a cikin hotel ɗin ku sai kuma su kamo hannun akwata karuwa wai sai su tawo da ita don allah wani irin iskanci ne wannan duk wannan sun yi ne bismil islam wa bismil jihad wa ayyu jihadin haza ma al fisq wa dhul wa ma'asiyatillah wani irin jihadi ne yana cuɗanye da fasikanci da sabon Allah gidan giyar da ka je ka kone me yasa ka kone gidan giya saboda giya haramun ce kai kuma ka zauna ka sha me kai kenan dama haramun ce akan su wane banda ku to kun ga wajibi ne musulmi su san waɗannan abubuwa in ba haka ba wallahi za a yi ta tufka ta baya tana warware ka'idar da ga ta ita ce zalika abin da yasa Allah ya afkar da azaba ga kan kafirai ba dan komai ba bi annahum shaqqullaha wa rasulahu sun saba ma Allah ne sun saba wa manzon Allah sun keta wa Allah alfarma sun keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce jinin su ya halatta dukiyarsu ta halatta mutuncinsu ya halatta farjin matansu ya halatta duk abin da ya kai aka halattar da alfarma irin waɗannan guda hudu wallahi azimi wannan abin ba ƙarami ba ne to menene shi shine kafirci shine sabon Allah shine fasikanci shine zalunci wannan diya tattaru akan kafirai to in ku kuma kuka tafi jihadi kuna cuɗanye da fasikanci shirka zalunci ƙeta jahilci rashin sanin addini babu shakka da ku da kafiran nan kun haɗu a wajen zalika bi annahum shaqullah wa rasulahu yadda kafirai suka saba ma Allah kuka saba ma Allah suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya zama kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai Allah yace ka'idar ku a wurin shi ita ce wanda di ya saba mishi ya saba wa manzon shi Muhammad manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama babu shakka Allah mai tsananin ukuba ne ga irin wannan mutum to wannan magana ta kewaye kowa da kowa jama'a shi yasa wannan takhsisi da ake yi na cewa jihadin musulunci domin tabbatar da duniya akan shari'ar musulunci tsantsa ba zai yiwu ba sai kowanne musulmi ya je ya gyara zuciyar shi game da shirka kafirci nau'o'in saɓon Allah da nau'o'in girman kai da ganin fifiko akan wani da isa da ƙasaita kazan ainihin tsantsar musulmi kaɗai ake so kazan tsantsar mumini kaɗai ake so kazan kana musulunci ne akan ilimi da basira wannan shine abin da zai tabbatar da kai da sunan musulunci yadda in an ja batta ga kafirai can ga muminai nan lallai ya tabbata waɗancan kafirai ne sun saba ma Allah da manzon Allah Allah ya janye hannun shi daga gare su lallai waɗannan mumine ne suna tare da Allah da manzon Allah Allah na tare da su to shikenan sai a samu nasara da ɗauki da agaji daga wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce zalikum fadhuquhu ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Allah maɗaukakin sarki ya ce zalikumul azabu ya ku kafirai kun ga wannan azaba fa zuquhu ku ɗanɗane ta ayyuhal kufaru fid duniya ku ɗanɗani wannan azaba ta kisa tun a nan duniya a datse ku a kashe ku a wulaƙanta ku a ɓarnata dukiyarku a ƙwace matanku ‘ya'yanku su zama bayi da kuyangu duk wannan azabar ya ku kafirai ku ɗanɗane ta a dan duniya wa anna lil kafirin fil akhirati azabun nari azabar fa ba ita kenan ba a ranar lahira kuma akwai ainihin azabar wuta ga duk wani wanda yake kafiri ne muhtammun wannan azaba tabbatacciya ce yanke sai ta afku wa kadhalika li ba'd al fusaqi mala abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi yace ba fa kafirai kawai ba hatta wasu fasikai almuslimina na daga cikin musulmi azabun nari su ma azabar wuta za ta kai gare su illa annahum la yadumuna sai dai su musulmi ba za su dawwama a cikin wuta ba saboda fasikancin su fiha a cikin ta kama fil hadisi kamar yadda yazo ainihin a cikin hadisi lalle za a azabtar da kafirai za a azabtar da muminai ko kuma musulmi masu fasikanci da zalunci amma musulmi saboda imanin su ba za su dawwama ainihin a cikin wuta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yake da imani da Allah ya faɗi la ilaha illallah imani ya zauna mishi ko da da kwayar komayya kwayar zarra a cikin zuciyar shi ba zai dawwama a cikin wuta ba duk inda aka kada aka raya aka faɗi aka tashi wata ran sai Allah da kanshi ya fitar da shi ko ya sa bayan Allah daga cikin annabawa ko salihai ko waliyai ko wasu waɗanda za su yi ceto kamar mala'iku da makamantansu wata rana sai sun fishe shi to amma ya kai dan uwa musulmi wannan garanti ne gare ka tunda ba za ka dawwama a wuta ba bari ka je kai barna wutar duniya za ka iya rungume wutar lantarki ka haɗa ta ka rungume ta ka yi daidai da sakon goma ko sakon ashirin ba za ka iya ba balle wutar lahira wadda babu yadda za a iya misalta maka ita kar ka taɓa fatan cewa tun da kai musulmi ne ai ba komai ko da ka bi ta wuta ai dai wata ran za ka je aljanna wutar lahira kada Allah ya nuna mana yadda take ya jama'a Allah madaukakin sarki ya ce malam ya ce sun matafarraka bi zikri asbaban a bi zikri asbabin nasri allazi huwa biyadi sannan sai Allah madaukakin sarki ya fara bayyana wa musulmi sabubba hanyoyin da ake bi ake cin nasara akan kafirai wadda ita nasara din a hannun Allah take an yabdulal mu'minuna wis'ahum na daga cikin hanyar cin nasara muminai su zage su iyakar kokarin su wa huwa alladhi yaqtulu al-kuffara domin Allah shi yake kashe kafirai amma muminai su iyakar kokarin su shi yasa ka iya harba bindiga ka iya tsige kan gurnet ka iya tafiya a kwance da baya da baya ko rarrafe da ciki ka iya wannan koko kana nan kana surutu kamar koje baka iya komai ba sai surutu labarin CNN yana kanka na BBC yana kanka na America yana kanka amma kai baka iya komai ba ka kaddara yau da ku ne kafirai suka zo suka ritsa ku shin akwai wani kazar-kazar da zaka iya da za ta kwashe maka a ce za a kwana biyar a cikin dajin dajin da baka san gabas ba baka san baya ba baka san gaba ba baka san bayan ka ba ya kake tunani duk ka shirya irin waɗannan wahalhalu ko kuwa kana nan sai surutu sai sakarci baka tattalin komai sai akwatin aure ba abin da kake tattali kai baka tattalin bindiga baka tattalin makami baka tattalin iyawa da kwarewa da yadda ake karra akan kafirai yadda za a yi zirga-zirga a san yadda za a yi nasara akan kafirai duk ka iya waɗannan abubuwa babu shakka dai malam yake cewa muminai dai lallai ne su iyaka ƙoƙarinsu nasara tana hannun Allah Allah shine zai ga bayan kafirai wayan arramiya sannan Allah maɗaukakin sarki shine yake ainihin wato isar da duk wani jifa da muminai suka ainihin yi wa kafirai shine turma a yayin da aka jefa duk sanda aka jefa wani mizal ne wani makamin kare dangi ne a tsakiyar birnin washington ne daidai white house ne wani jirgin sama ne ya taso zai bugi ainihin harkokin kasuwanci ai wani jirgin sama ne ya taso yadda kikon kwasan pentagon ko ina ne yadda ka wannan al'amari kasancewa ba kai ne ka isar ba Allah maɗaukakin sarki shi ya isar. Tun muna secondary school ake ba mu labarin Pentagon, ana cewa Pentagon ɗin nan wata hukumar tsaro ce ta Amerika, wadda yake duk inda kake a duniya, labari ne ake ba mu shafa labari fa lokacin dan a firgita. Duk propaganda Amerika ce aka cika makarantun secondary da jami'o'i da ita cewa ai wannan pentagon ai dama ma'anar pentagon a cikin ilimin lissafi mathematics duk wata kusuru duk wani abu da ke da kusurwa kwankwaso biyar wai ta duk inda ka zo mishi yana ganin ka to sai in muka zauna ana hira ana zagin america sai a ce kai ana ganin ku a pentagon ne ana ganin ku duk abin da kuke faɗi an ɗauka wai kawai dan a firgita mutane su yi imani da pentagon sai ga aka ce pentagon ɗin nan wai kafin ka iso da kilomita kaza an ganka an ga ko me ke ciki amma sai ga pentagon on fire pentagon ta kama da wuta an daki kwankwasanta guda sai da ya kwana bakwai yana hayaki ina security babu manya-manyan gine-gine guda biyu da ake alfahari da su a duniyar kasuwanci a birnin washington sai ga jiragen a birnin new york sai ga jiragen sama sun zo sun daka wannan da ya daka sai da ya fita tukuna sannan ya kama wuta sannan suka rikice da ginin da jirgin duk wannan Allah ne maɗaukakin sarki yake aiki a kan in ba haka ba abin da za ka yi mamaki to ta yaya aka yi haka ta faru ka ɗauka kawai daga Allah ne gwada wannan abin da ainihin yadda ake so ka fahimci badar ɗin nan a ce mutum ya ɗaga makami zai sara wa kafiri sai gyangyaɗi ya kwashe shi yana buɗe ido kuma sai ga takobin shi jage-jage da jini kuma kan kafirin ya faɗi da za a ce daidai wannan lokaci za ka iya tuna ka datsi kafirin ba zai iya tunawa ba yanzu wannan ba aikin Allah ba ne to imani da Allah shi ke kawo Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mu ne don haka Allah ya taimaka mana malam yake cewa wa yudha'ifu tadbiral kafirina kuma Allah shi ke rugurguza duk wani shiri duk wata dabara ainihin ta kafirai fala yuflihuna yadda za su waye gari ba za su ci nasara ba فقال الله مدوكاكين سركي يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to wannan shine wuri na farko da muka yi ishara a can baya a shimfidar wannan tafsiri namu da cewa Allah ya kiraye muminai da sunan imani wurare shida a cikin wannan sura ko dai da nufin umarni ko da nufin ba da shawara ko da nufin hani ko kuma da nuna musu wata, ma- wani- wata hanya daga cikin hanyoyin da ake bi ake nasara akan kafirai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan ya ku muminai idan kuka haɗu da kafirai a cikin rintsi wuta ta yi wuta suna wuta kuna wuta an rikice tsakanin ku da kafirai ai mujtami'ina kun haɗu kun rikice ku da kafirai ka annahum li kasratihim yazhafuna kamar saboda ainihin yawan su kafirai din kamar sun ritsa ku wala tuwalluhumul adbar kar ku sake ku bada baya ku gudu daga waɗannan kafirai munhazimi ne ya zama kun sallama wa ainihin kafirai kenan kamar sun ci ku Allah madaukakin sarki yace ahir ya ku mu'mine kar ku sake ku yi haka domin kuwa wa man yuwallihim yawma idhin duk wanda ya bada baya daga cikin ku ya juya ya gudu daga kafirai ai yawma liqa'ihim ranar da aka haɗu da su kafirai dubrahu ya juya musu baya ya gudu sai Allah ya dakatar da wannan magana sai ya shigo da wata jumla mu'tarida yace illa mutaharrifan sai dai wanda ya zan ainihin yana da wata hikima ne ta ainihin yaƙi liqitalin sai wanda ya zan yayi haka ne da nufin wata dabara ta yaƙi bi an yurihimul farra makidatan domin ya juyo ya nuna musu kamar zai gudu ne da nufin zai musu wata dabara ne ta yaƙi wa huwa yuridul karra a halin yana nufin ya afka musu ne shine kamar yadda muka kwatanta a shimfiɗar tafsirin nan cewa ka juyo da gudu kuna cikin wuta ko sara da suka da kafiri sai ga ka juya ka ba da baya shi a tunanin shi yana ga ka gudu ne ka ji tsoro kai kuma ashe kana son kai mishi makami ne kwab ɗaya yayin da ya juyo ya ba da ƙarfi gudu kawai yake a bayanka kai kuma sai ka juyo sai ka ɗauke shi da makami jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya gudu daga filin daga daga kafirai in dai ba da irin wannan manufar ba ta ɗaya au mutahayyizan ai mundamman ila fi'atin ko kuma da nufin ainihin ya je ne ya tsogalo kafirai sai ya ainihin juyo zuwa ga wata tawaga jama'atin minal musulmi na yastanjidu biha ya taho ne zuwa ga wata jama'a ta musulmi wadda ainihin wato zai je ya faku da su to duk mutumin da ya gudu in dai ba da ɗayan waɗannan guda biyu ba faqad ba a bi ghadabin min Allah haƙiƙa ya juyo cikin fushin Allah wa ma'awahu jahannam ranar gobe alkiyama wutar jahannama ita ce makomashi wa bi isal masiru Allah wadarai mutum ya gama musulunci a nan duniya ya koma cikin wutar jahannama almarji'u hiya Allah wadaran wutar jahannama ta ce ta zan ita ce makomar musulmi malam da yake ƙwararren malami ne a tafsiri da fiqh sai yace wa hadha maqsusun bima idza lam yazid al kuffaru ala dhi'afi amma fa wannan ka'ida ta haramcin gudu daga filin daga ka'idar tana aiki ne in ya zama yawan kafiran bai fi ninkin mu biyu ba in a ce kafirai ɗari ne mu hamsin ne to bai halatta mu juya baya mu gudu ba sai da ɗayan waɗannan dalilan guda biyu ya zama ana cikin yakin sai mu juyo sun saki ƙarfinsu suna bin mu kawai sai mu juyo sai mu raga-raga da su ya halatta wannan manufa ta biyu ita ce mu je mu tsogalo su da nufin cewa a cikin kwari kaza ko a tudu kaza jama'ar mu tana nan ta riga kowa ya taɓe makamin shi da zara an zo kawai sai mu sufa sai mu fada cikin waɗannan kwari ko kuma mu haye waɗannan duwatsu jama'ar mu da ke ciki kuma kawai sai su hau zubar da waɗannan kafirai ɗayan waɗannan dalilai biyu kaɗai ne ke sa a iya gudu daga filin daga sai in ya zan yawan kafiran ya ɗara mu fiye da ninki biyu mu hamsin su ɗari to bai halatta mu gudu ba amma mu hamsin su ɗari da ashirin ko su ɗari biyu ko su dubu to wannan kan kafa mai na ban baki ba ka kwashe da gudu ka je ka samu inda za ka koyanta kanka babu laifi wannan jama'a mun gane amma in dai sun ninka mu biyu ne ba su aza akan haka ba to ba da waɗancan dalilai guda biyu ba bai halatta ba ya kamata jama'a su gane wani kun ga kamar yadda na faɗi a farkon muqaddimar tafsirin nan lallai wannan sura tana nuna mana yadda ake jihadi tana nuna mana ladubban musulunci game da yaƙi tana nuna mana tsarin da musulunci ya kawo don karkaje neman aljanna kuma ka koma wuta yanzu kun ga mutumin da ya gudu ba da ɗayan waɗannan larurorin ba kun ji Allah yake faqad ba a bi ghadabin min Allah a san da ka juyo kana gudun nan in dai ba da dalili ba Allah ya fushi da kai yanzu kai ba nashi bane ba shi tare da kai ranar kiyama kuma yadda kafirancan za su shiga wuta kai ma haka za ka shiga wuta kaga ashe in baka san abin a cikin ilimi ba babu shakka sai ka tafi jihadi neman lahira je kuma kai asarar duniya da lahira baki daya Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce falam taqtuluhu
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم الله ما أوكاكين سركي يشي دا مؤمنا نند سكا جي ياكين بدر فلم تقتلوهم يا كو صحابي دا كوكا چي كن ياكي كافري أي با كو كوكا ياكي سبا ببدر بقوتكم أي با دا قرفن كو كوكا ياكين با ولكن الله قتلهم سيدي الله ني يا أينهن كركش وأنن كافري حقيقة حقيقة ننكسا الله ني كشيس وبنصره إياكم دا كما تيمكا مكو دا يي wa ma ramaita ya Muhammad sannan sai aka dawo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ɗebi tsakon kwami da ƙasa ya watsa a idanuwan kafirai Allah ya ce wa annabi kai ma ai ba kai kai jifa baɗin nan a ayunal qaumi a yayin da ka jefi idan waɗannan mutane ai ba kai kai jifa ba iz ramaita sa'ad da ka ɗebi ƙasan nan ka watsa bil hasa لأن كفا من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر saboda dankin ƙasa guda ɗaya na ɗan adam ya watsa wa dubunnan mutane ai wannan kura an san ba za ta iya bushe idan su ba gaba ɗaya ashe daga nan za a gane wa ma ramaita iz ramaita yayin da kai jifan nan ko kai harbin nan ko ka watsa ƙasan nan ai ba kai kai ba walakin Allah rama sai dai Allah maɗaukakin sarki shine ya ainihin yi wannan jifa ɗin bi isa zalika ilaihim domin Allah shi ya isar da wannan dutse ko waɗannan tsakonkomi ko waɗannan ƙasa zuwa gare su fa'ala zalika Allah maɗaukakin sarki ya aikata haka ne li yuqhiral kafirina domin ainihin wato ya rinjayar da muminai akan kafirai ko li yaqharal kafirina dan ya ainihin gallabi kafirai ya ai nasara akan su waliyubiliyal mu'minina minhu bala'an hasana sannan kuma wannan abu Allah ya yi haka ne don ya zama ya jarabta muminai kyakkyawar jarabawa Allah ya wa muminai wata baiwa baiwa su ta bayyana a lokacin huwa nasru wal ganima wannan baiwa ita ce su samu nasra kuma ainihin su samu ganima wa anna Allah sami'un kuma lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne game da duk abubuwan da bayi suke yi li aqwalihim duk abubuwan da bayi ke aikatawa Allah yana ji alimun bi ahwalihim sannan Allah masani ne game da duk halayen da ainihin bayan shi suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan duk ana nuna mana ne in Allah madaukakin sarki ya kai mu hashiyatal mataf ƙarshen yakin da musulmin duniyar yau ke gabzawa da ainihin duniyar kafirci wa ala ra'asihim uwar ta'addanci a duniya ita ce America in Allah ya kai mu ƙarshen yakin nan mun yi nasara a kansu mu tabbatar da cewa nasarar nan ba mu ne da ita ba Allah maɗaukakin sarki shi ke da nasarar nan domin Amerika ta fi mu shiri ta fi mu tattali da gaske take da bush da blair da putin ba sa bacci awa 24 ana cikin mitin ana tattaunawa akan waya ana kokarin ina za a bullo wa musulmi duk ana cikin haka fa sai ga babban jakadan kasar italy garin da fafuroma yake kuma ya karbi kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa bala'i ya kai bala'i ga ainihin kafiran duniya sai aka samu wasu yan uwa musulmi kuma waɗanda hakikatan ma dai ba a san ko su waye ba sai gashi su kuma sun yi wa Bush wata shegantaka duk kafirin duniya da ya shiga intanet cikin makon da ya wuce hankalin shi ya tashi Bush sai gashi da ainihin gemu an yi shi da gemu irin gemu wannan ainihin rabbani na Afghanistan da naɗi irin naɗin rabbani na Afghanistan Bush duk kafirin da ya gani sai waye wannan a ce Bush ne ga naɗi ga kuma gemu irin na rabbani tsabtin da abokin rabbani in Northern Alliance ko to kafirai hankalinsu ya tashi akan wannan musulmi sun gallabi kafirai dole ne su gallabe su domin kafirai sun gallabi musulmi fiye da shekaru hamsin jama'a an mu mu zauna lafiya an kashe an ana kashewa a falastin a kishmir a algeria a nigeria a sierra leone a ƙasa babu yankin da ba a kashe musulmi jama'a duk inda kaga ana kashe musulmi ɗin nan akwai agazawa da gudunmawa da makamai da sojoji da shawarar america yasa Allah ya saka da alheri ga duk wanda zai gudunmawar yaƙi a gabayan Amerika wallahi azim wallahi azim in aka ga bayan Amerika kai ba musulmi ba har kafirai sai sun huta ku je ku karanta ainihin abin da Donald Duke ya buga a intanet mana wani dan Amerika ne da shi da wasu irin shi suka kafa wata jam'iyya wata kungiya a kasar Amerika a yanzu suna nan ba abin da suke yaƙar gwamnatin Amerika suke kuma suna wayarwa da Amerikawa kai ko jarida weekly trust ta buga kusan ainihin mako biyar da suka wuce mako biyu da suka wuce da makamantansu amma ka je ka shiga intanet donald duke wane ne dot com wane ne bari rike adireshin da ka ba in allah so za mu yi muku printing out kowa ya samu ka je ka ga irin yadda ya tona asirin su da irin yadda yake kira zuwa ga amerikawa cewa wannan bala'in fa ba akan bush yake karewa ko blair kowa ba akan kuku talaka yake karewa dan duk sanda aka je aka naushi wasu musulmi in aka tashi amerika za a kawo hari akan talakawa yake karewa yace kuma sannan su bush munafukai ne su sun san waɗanda suke musu irin waɗannan abubuwan yahudawa ne kaza kaza ranar da aka daki waɗannan gine-gine na amerika yahudawa dubu hudu ne ba su je aiki ba a wannan ma'aikatar me ya faru yaya aka yi da sanin su to amma saboda musulmi mu ne kura sarkin bakin jini mu ne jemage sarakan bakin jini
to Allah madaukakin sarki ya ce na'am
أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka samu nasara karkashe kafirai saba'in a hannun shi Allah ya ce da shi falam taqtuluhum ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbanka ba ku ne kuka kashe waɗannan kafirai ba bi badrin bi quwwatikum ba da ƙarfin ku ne kuka kashe su a yakin badar ba walakin Allah qatalahum sai dai Allah ne ya kashe su haqiqatan haqiqanin kisa Allah ne ya musu wa bi nasrihi iyakum haka kuma kun samu damar yi musu abin da kuka yi musu ne da taimakon da ya muku wa ma ramaita ya muhammadun jifan da kai ya kai muhammad a ayunan qaumi yayin da ka dauki tsakuwa ko kasa ka watsa a idanun waɗannan mutane kafirai ba kai ne kai wannan jifa ba iz ramaita a yayin da kai bil hasa yayin da ka jefa musu tsakon kwami a idanuwa لأن كفا من الحصى دومين تافي قدان أينهن سقوى قوقسا لا يملأ عي لا يملأ عيون الجيش الكثير بذي أينهن تكي إدانون تارن توقر أينهن واتورن دنيا إيبا برمية بشر دجيفان أينهن متو ولكن الله رما سيدي الله مدعوك كنسر كيشين يا أينهن جيفيسو bi isa lidhalika ilaihim yayin da Allah madaukakin sarki ya isar da wannan jifa naka zuwa ga idanuwansu fa'ala zalika liyaqhara al-kafirin Allah madaukakin liyaqhara al-kafirin Allah ya aikata haka ne dan ya ainihin wato ba da nasara akan a samu rinjaye akan kafirai وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا كما الله yayi haka ne dan yi kyakkyawar jarabawa ga mu'minai su tabbatar da cewa shirin su da karfin su da makaman su ba shi bane shin wannan zai sa mu'minai su zabura akan duk sanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce su amsa ko kuwa wannan kyakkyawar jarabawa ce huwa nasru wal ganima wato nasara din nan da ainihin suka samu da ganima Allah ya ba su ne dan ya jarabci karfin imanin su inna Allah sami'un lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne li aqwalikum ga duk abubuwan da kuke faɗi alimun bi ahwalikum sannan Allah madaukakin sarki masani ne game da duk halin da kuka shiga Allah yace zalikumullahu zalikum ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Allah madaukakin sarki yace zalikumul bala haqq wannan tabbataccen bala'i ko kuma ainihin wato jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku don ya gwada imaninku ya wulaƙantar da kafirai ya ba ku nasara a kansu ku tabbatar da cewa so min taɓi ne aka fara wannan ɗan ba ne Allah ya fara ɗiga muku game da nasara da zai baku domin kuwa wa annallaha muhinu kaidil kafirin lalle Allah madaukakin sarki mai raunana karfin ainihin wato kafirai ne mai raunana makircin kafirai ne mai raunana shirin kafirai ne wa qur'a bi tashdidil ha'i wa talwini fi muhinun wa nusiba kaidu thumma altafata ila al-kuffari yaskharu minhum wannan ainihin wato bambancin wuri ne wajen kira'a malam yake bayyana mana cewa akwai kira'ar dan aka zo akan ainihin wato sanya wa wannan hababba shadda shine a ce me wa anna allaha muwahhinu muwahhinu muwahhinu sannan a wannan irin halin sai a ce kaidul kafirina lallai Allah mai rugurguza ainihin wato makircin kafirai ne sai ce sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya waiwaya zuwa ga kafirai su kuma Allah yana kyare su yana gwale su Allah yana kunyata su faqala sai Allah ya ce in tastaftahu in tastaftihu na'am إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتحوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to abin da yasa malam yace sai Allah ya waiwaya zuwa ga kafirai domin ya kyare su wai Abu Jahal ne wai har yake yin addu'a yake saka Allah a tsakani akan Allah ya raba gaddamar da ke tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai yake addu'a da shi da manyan kafiran Makka wai cikin mu da Muhammadu ya Allah ka wulakanta wanda ke raba kan ƴaƴa da iyaye wanda ke yanke zumuncin tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa wanda ya zo ya raba kan al'umma shine sai Allah madaukakin sarki ya ce in tastaftihu in har kun yi addu'a ya ku kafirai ayyuhal kuffar kun yi addu'a kun nemi Allah ya raba gaddama Allah ya buɗe tsakaninku ai tatlubul fatha ay alqaba'a haythu qala abu jahalin منكم اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأهله الغداة أي أهلكه in har ku kafirai kuna neman buɗe kuna neman Allah ya raba gaddama ya hukunci tsakanin ku da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ja'al ne ya faɗi haka yayin da yake cewa ya Allah daga tsakanin mu da Muhammadu wanda ke yanke zumunci tsakanin mu Allah ka wulakanta shi an zo yaƙi tsakanin mu da Muhammadu wanda ya zo mana da sabon addini addinin da ba mu sani ba Allah madaukakin sarki gobe in an fita filin daga ka wulakanta wanda yake yanke zumunci wanda ya zo da sabon addini tsakanin mu da shi sai Allah ya ce to in ma har kuna yin wannan addu'ar faqad ja'akumul fatuhu ai budin da kuke nema ya zo addu'a ku ta ce ya ku kafirai alqaba'u bi halaki man huwa kazalika domin kuwa Allah ya zo da hukuncin hallaka wanda ya cancanci wannan siffar da kuke roƙon Allah ya hallaka shi kowaye mun fahimci ayar da kyau ko jama'a sai ce wa huwa abu jahalin ai abu jahal ne abu jahal ne ke raba zumunci abu jahal ne ya zo da sabon abu wanda ba a sani ba domin makka kasar annabi ibrahim ce annabi ibrahim uban annabawa jagoran tauhidi ashe wanda ya zo da kafirci shi ya zo da sabon abu shi ya raba kan ‘ya'ya da iyaye shi ya raba kan al'umma don haka in ma har nasara kuke nema Allah ya kawo buɗi ya hallaka hallakakken cikin ku haƙiƙa buɗin ya zo muku sai ya ce wa huwa abu jahalin ko wa man kutila ma'ahu dunan nabi sallallahu alaihi wasallam shine hallakar abu jahal da kuma waɗanda aka kashe tare da shi a lokacin yakin badar ba a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ba wal mu'minina da shi da ainihin mu'minan da ke tare da shi ma'ana Allah madaukakin sarki sai yake nuna ya amsa addu'ar ta ku tunda ma amshan addu'a kuke so amma kuma addu'ar sai ta faru ga yadda din kuke yinta amma ba ga yadda kuke zato ba su kafiran makka a zaton su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba zumunci ya zo da sabon abin da ba a sani ba amma Allah madaukakin sarki a cikin ilimin shi al'azali ya san cewa ai suke da sabon abu su ne suka raba kan jama'a su suka raba zumunci don haka to kamar yadda kuke roƙon Allah ya raba jayayyar Allah ya raba jayayyar an kashe Abu Jahal da shi da sauran kafirai guda saba'in sai da suka kwana uku gawawwakinsu suka fara ɗoyi suka kumbura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa aka je aka rinka kama kafafuwansu ana ja ana kai su kalibu badri wani gwalalo ne da ke ainihin badar sai ana jan kafafuwansu kilililililililil haka sai a je a kai wanda ya riɓe ya ragwargwaje ya ragwargwaje kai yana gutsurewa kafa na gutsurewa haka aka tattara su aka je aka maka su a cikin wannan rami sai annabi ya tsaya gefen ramin ya ce ya wane ya kai wane ya rinka kiransu da sunansu ɗai ɗai ɗai ɗai alkawarin azaba da Allah maɗaukakin sarki ya yi maku akan cewa in har kuka sake kuka mutu akan kafirci ko alkawarin nan ya zo gare ku domin ni alkawarin da Allah ya min na cewa zai bani nasara a kanku gashi tabbas ya tabbata Umar ya manzan Allah ai waɗannan mutane matattu ne kuma Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin ba za ka iya jiyar da matattu ba kurma ko bebe ko bai juya ba ya ba da baya ya tafiya shi ba za ka iya jiyar da shi ba balle a ce kurma ne bebe ne ya juya ya tafiya shi ina za ka iya jiyar da shi manzo Allah ya ce gaskiya ne aya alqur'ani amma yanzu da nake magana kai Umar baka fi su jin abin da nake faɗi ba aka ce ai Allah ya buɗe kunnuwansu ne a lokacin dan su ji wannan magana a madadin bakar magana a wurinsu ba yadda za su wanda suka ce ajiya bai isa ba suka ce ɗan gidan wane ne ya zo da sabon addini ya raba 'ya'ya da iyaye ya raba 'yan uwa da 'yan uwa to a yau gashi ya karkashe ku kun rube an tara ku an zuba ku kamar musan karnuka kuma yana gaya muku magana irin wadda Allah ya yarda ya faɗa ba ku da damar da za ku ba shi amsa aka ce Allah ya buɗe kunnen su ne a wannan lokaci don ya zan ainihin sako ya isa gare su su ji zafin sako banda zafin ainihin azaba da suke ciki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ainihin bayan wannan shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tantahu anil kufri wal harbi ya ku kafirai ya ku su George Bush ya ku Blair ya su Putin duk wani fasiki duk wani kafiri Allah yake cewa in har za ku hannu ku bar kafirci ku bar yakar musulmi fa huwa khairul lakum ayyin haka shine alheri gare ku wa in ta'udu li qitalin nabi sallallahu alaihi wa sallama in ku har kuka koma kuka ce za ku yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama nu'id mu ma za mu koma li nasrihi alaikum za mu koma mu sake bashi nasara akan ku in kuka kuma a kuma in an bari shikenan magana ta wuce jama'a mun gane wannan da kyau ko walan tuhni ankum fi'atukum ay jama'atukum shay'a kuma ku da kuka yi taron dangi kungiyar NATO ne kungiyar wane ne duk kuka hada kai gaba daya za ku yaki annabi sallallahu alaihi wasallam za ku yaki musulmi za ku yaki addinin musulunci Allah yake taron dangin ku ba zai tsina na muku komai ba walau kasurat komai yawan kungiyar ku komai yawan taron dangin ku wa anna Allah ma'al mu'minina lallai tabbas Allah yana tare da muminai ka tsaya ka dubi kanka da kyau kai mumini ne Allah yana tare da kai kai ba mumini bane Allah baya tare da kai imani abu ne wanda yake zaune daren dakam a cikin zuciya kana da imani kai ka san kana da imani baka da imani kai kokari ka gyara imanin domin gashi abin da Allah yake faɗi wannan magana sai ta zama babban wa'azi ce gare mu don dama munasabar tafsirin amfali kenan dubi abin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tantahu in kuka bari kuka daina kafirci kuka daina yakar annabi da sahabbai kuka daina yakar muminai shikenan fa huwa khairul lakum shine alheri gare ku amma wa in ta'udu in kuka koma kuka ci gaba da yakar annabi da muminai nu'id mu ma sai mu koma sai eh na'ud sai ainihin mu koma sai ainihin mu koma mu ci gaba da ainihin agaza mushi sai nan sai ce walan tughni ankum fi'atukum shay'a tawaggaku kungiyarku taron danginku ba zai kare ku da komai ba walau kasurat komai yawan taron danginku wa anna allaha ma'al mu'minina kuma lalle Allah madaukakin sarki yana nan tare da mu'minai malam ya ce bi fathin ta hanyar ya kawo musu ainihin wato bi fathi inna ala taqdirin lam wa quri'a bi kasriha isti'nafan ana karanta wannan wuri wa anna allaha ma'al mu'minina shine yazan da fataha kenan akan kaddara wa anna allaha la ma'al mu'minina akan akwai lamun na taukidi wanda ake kaddara shi in aka karanta da anna kenan sai zan wannan maganar tana da alaka da ta bayanta domin in kaga anna to tana nuna cewa ba nan aka fara maganar ba maganar da na da alaka da bayanta sai ce amma a wata kira ana karantawa da kasra sai zama isti'nafan ai wannan sabuwar magana ce wadda ba ta da ma alaka da wannan sai zama wa anna wa inna allaha ma'al mu'minina Allah madaukakin sarki yana nan tare da muminai ba wai sai a wurin yaƙi ba a duk inda muminai suke Allah madaukakin sarki yana tare da su sannan malam ya ce wa ma za ta fa'alul kasratu idza kana Allah fi janibi fi janibil mu'minina taron dangi da yawa menene zai tsinana wa kafirai in ya zama Allah yana bangaren muminai innal ma'rika ala hadha an-nahwi lan takuna mukafi'atan abadan malam yace gwabza yaki a irin wannan tsari har abada bai daidai wa daida ba kafirai sun tara makamai sun hada kai tsakanin maguzawa da kiristoci da yahudawa duk wannan tawagar tasu mu kuma mumine muna nan ba mu da makamin ba mu da komai amma muna tare da Allah dan Allah an yi daidai wa daida ba ya daidai wa daida ba don haka ya ce duk yakin da ya zan irin wannan gwabzawar Allah na tare da tawaga kaza Allah ba ya tare da tawaga kaza babu shakka waccan tawagar da ba ta tare da Allah Allah ba shi tare da ita ba ta daidai da wannan ba لأن المؤمنين معهم الله دومين مؤمني الله نتعالى دسو والكفار سوك وكافري ليس معهم إلا أنفسهم باس تعالى دكوا سيسو كنسو وما أضعفوا وما أغفر جانبا يحاربه الله wani irin rauni ne wace irin asara ce ta tabbata ga ainihin duk wata tawaga wadda Allah ke yakatta wama aqwa wama arbahu janiban yatawallahu Allah wani irin karfi ne da ainihin wato riba bangaren da Allah ya jibince shi don Allah bai samu ba duk bangaren da aka ce yana tare da Allah wannan bangare ya samu karfi ya samu riba duk bangaren da aka ce ba shi tare da Allah wannan bangare babu shakka rauni da lalacewa ya gama tabbata gare shi Malam ya ce sun maraja alkhitabu ilal mu'minina sannan sai kuma zance ya sake juyowa akan muminai ba da an zakara annallaha fi janibihim bayan da Allah ya gaya muminai cewa fa yana ciki yana tare da su yana bangaren su wa man kana Allahu fi janibihi yajibu alaihi an yuhafiza ala ta'atihi wanda duk ya zama Allah yana mara mai baya Allah yana tare da shi to fa shi wajibi ne kuma ya kiyaye ainihin dokokin Allah ta hanyar yi wa Allah ba'a kar ka ga cewa wai kai musulmi ne wannan ya baka garantin kawai ka je kai ta masha'arka ai Allah ya ce zai taimaki musulmi ai Allah ya ce zai taimaki muminai ai halin da ka samu kanka na irin wannan tunanin ya tabbatar da kai ba mumini bane duk mutumin da yake ganin cewa bi mujarradin kayi imani duk kwakyara duk kwabar da za ka yi Allah yana nan tare da kai babu shakka mai irin wannan tunanin ba mumini bane don haka Allah ba ya tare da shi saboda haka duk sanda kake ganin cewa ka zo na ɗaya a jarabawa in aka ce wata semester ta yi ko kuma a ce wani halin ya yi na exam ko menene zagewa za ka yi koko za ka ɗauka tun da dai ka yi na ɗaya a da dole nan gaba ma kai za ka yi na ɗaya dole ka zage in ba haka ba ko sai ka koma duniya rawar yan mata na gaba sai koma baya saboda me saboda baka karatu ba duk sanda kaga Allah na mara maka baya sai ka ƙara kaiwa matuƙa wajen bin Allah ka ƙara kaiwa matuƙa wajen kankan da kai ga Allah wajen tawali'u wajen tsoron Allah ba dan koyo ba sai malam ya ce li yaduma fi amnin wa ribhin dan mutun ya dawwama a cikin aminci da kuma ainihin samun riba Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'mine da kuka yi imani da Allah أطيعوا الله ورسوله كي الله داء كي ومن زن شطاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم sai ya gwama ta'ar Allah da ta'ar manzon Allah a cikin kalma ɗaya a nan ba don komai ba don ƙara tabbatar da waccan aya da ke cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah haƙiƙa wanda yawa manzo Muhammadu ta'a ai Allah yawa to anan sai Allah yake ati'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah ta'a da manzon shi domin nuna cewa ai da'ar Allah da manzon Allah duk ɗaya ce in Allah ya ce ka fanɗare duk ɗaya ne da cewa manzon Allah ya ce ka fanɗare in annabi ya ce ka fanɗare duk ɗaya ne da cewa Allah ya ce ka fanɗare Allah ya gargaɗi mumine ya ce wala tawallau ya ku muminai kar ku sake ku ba da baya tu'ridu anhu kar ku bijire manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mukhalafati amrihi ta hanyar saba wa umarnin shi wa antum tasma'una alqur'ana a halin kullun kuna jin ana karanta muku alqur'ani wal mawa'iza kullun kuna jin ane muku wa'azi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tafhamuna ma'anaha kuma kuna fahimtar ma'anonin alqur'ani da ma'anonin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ahir kakku sake a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ku bijire ya jama'a ku dubi irin yadda Allah ya girmama biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da a farkon magana ya kawo su su biyun gaba daya amma a ƙarshen magana sai ya haɗe biyayya a cikin bamiri ɗaya bamirin da ke koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu ya ku mu'mine ku yi wa Allah ta'a wa rasulahu da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wala tawallaw anhu kar ku ba da baya kar ku bijire mishi shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mecece bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya ce kaza ka ce ba za ka yi ba manzon Allah ya ce ayi ka ce ba za ka yi ba ya ce a bari ka ce ba za ka bari ba a ce manzon Allah ya ce kaza saboda tsiwa da rashin kunya da iskancin ƙarshen zamani sai kaga mutum ya shafa wa idan shi toka wai sai ce wai ya yadda amma ba zai ba wannan zunzurutun arne ne fa zunzurutun arne ne wannan ba limami ba ko limamin arafa ne shi wallahi in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ko ba daɗi wallahi dole kai shiru ba ku ganin yadda fadawa suke a fada ba ku ganin yadda 'yan majalisa suke a gaban ainihin shugaban majalisa idan aka ce yau ga yalla baiwa ne ko ranka ya dadewa na minista ko darakta general ko chairman ko manaja a ma'aikata in ya bada doka ko ba daɗi ba shiru ake ba haka ne ko ba haka ba ana iya mu'arabantar shi a ce ranka ya dade ba mu yadda ba ba iyawa amma sai a ce manzon Allah ya ce sai ka ce na yadda amma ba dole ne in yi ba wallahi ka zama arni ka tabbatar da wannan wallahi dole a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dole a yi mishi kara in har za a yi wa darakta general ko yallaɓai ko sarki ko wane ne kara ya faɗi maganar da ba a ji daɗinta ba ba a so ta ba amma a daure a kasa mushi mu'araba dan menene za a rinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'araba ku dubi yadda Allah ya tattaro maganar sai ya ce atiullah wa rasulahu ku yi wa Allah ta'a da manzon shi madadin ya ce wala tawallaw anhuma kar ku ba su baya kar ku bijirewa Allah da manzon Allah sai Allah shi ya ajina shi bamiri sai ce wala tawallaw anhu الضمير هنا يعود إلى أقرب اسم الله ولا تولوا عن رسول الله وأنتم تسمعون سنته وقرآنه ومواعظه وأوامره bai halatta a ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce ka rarrabe ba ya jama'ar musulmi hadisi ba kanin alqur'ani bane sunna ba kanwar alqur'ani bace a'a hadisi da qur'ani karfin su ɗaya gam da gam wajen kafa doka in ana magana daraja ne to qur'ani yake sama amma in aka zo karfin hujja yadda alqur'ani ya lissafa mutanen da za a baiwa zakka nau'i takwas zakkar farilla zakka ta yau da kullun da aka saba sunna da ta zo sai ta ce zakatul fitr ita kuma nau'i biyu kawai za a ba alfuqara wal masakin to shikenan to waccan wancan qur'ani kakka ce ya faɗaɗa magana a'a kowanne tsaye da shi a yadda yake kan kan kan ne ke sa hadisi ba kanin alqur'ani bane qur'ani bai fi hadisi ba wajen ƙarfin hujja ƙarfinsu ɗaya dukkansu shari'ar Allah ce, domin wanda yake faɗin hadisin nan yana faɗi ne da umarnin Allah sallallahu Alaihi wasallam, sai da Allah ya tsarkake shi ya ce wa ma sahibukum bi majnun mutumin naku, abokin naku, malamin naku, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mahaukaci ba ne bai da taɓo ƙwaƙwalwa. Sannan ya ce, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa ka duba wannan tacewa uku yace ma balla sahibukum mutumin naku bai bace ba wa ma gawa bai ratse hanya ba wa ma yantiku anil hawa ba maganar son zuciya yake ba duk sai Allah yace ga abin da nake nufi in huwa illa wahayin yuha duk abin da yake faɗi wahayi ne shi yasa a dage jama'a ɗan gurguzu sun yawa yanzu masu ainihin a ce musu Allah ya ce annabi ya ce su ainihin bullo ta nan su shiga ta nan su fita ta nan duk nau'in 'yan gurguzun nan gaba ɗaya suna haɗuwa ƙarshen lokaci akan kyamar abin da ya zo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa zama mumini ba sai ya zama baka jin ƙaiƙayin ko menene annabi ya zo da shi Allah madaukakin sarki ce fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما sai da Allah ya rantse da kanshi ya ce saurara ka ji saurara ba fa sai na rantse da darajar Allah Ubangijinka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane baki ɗaya ba su da imani kafirai ne baki ɗaya duk mutane maguzawa ne gaba ɗaya har sai sun sa kai ne mai hukunci a tsakaninsu duk abin da ya same ka kana ɗauko hukunci ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rikici ne na lambu ya haɗa sahabbai fa gona lambu shayar da ruwa duk shekara wannan gonar shi tana bakin rafi in ya gama shayarwa sannan ya saki ruwa wancan ya shayar wata shekara da ta zo sai ta juye wannan ya ce shi fa bai yadda ba sai dai a fara sakin ruwa ya gangaro zuwa gare shi shi da ke kwari sannan wannan na bakin rafi ya shayar ya ce ba haka muke yi ba ku ci gaba da gudanar da abin mu yadda muka saba aka ce a yi ce tun da haka ne mu je mu kai hukunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu matsala irin wannan ta kama kuna zuwa wurin malaman ku ko sai a ce bari a je police station wurin yan burkutu masu shan ganye masu jan ido sai a je wurin su azzalumai macuta waɗanda za su ɗauki rahoton da kai Muhammadu ka faɗi da kai Ahmad da kai Abubakar sai sun je sun gwada wa pastor ko reverend ko wane ne a church ya ba da shawarar yadda za a sarkafa gaba a tsakanin ku sannan kuma ku biya kuɗi ina malaman ku duk mutumin da ka yadda da shi ya maka limancin sallah dan me ba za ka yadda ya maka limanci akan komai ba ai malaman ku ba su iya alƙalanci ba dan menene irin wannan fasikanci zai rinka faruwa tsakanin mu'mini gashi dai sahabbai matsalar gona ce suna zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a'a kai wani ba ni son rashin gaskiya ba ni son neman fitina an saba duk shekara wane ya shayar sannan ya sakan maka ku ci gaba haka sai kawai wancan mutumi sai ya ce wato ka wannan hukunci dan ya zama dama gwaggonka ce ta haife shi ko dan dan uwanka ne kabilanci kai mini shine fa Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce duk mutane kafirai ne ma gaba daya sai sun yadda manzon Allah ya yi hukunci a tsakanin su tukuna yanzu sai wanda ya kai hukuncin shi ga kotu manzon Allah sannan aka karɓi musuluncin shi fala wa rabbika Allah ya ce saurara ka ji ba fa sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba sannan za su san darajar maganar da zan faɗa a gaba la yu'minuna baki ɗaya mutane ba su da imani hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun sa kai ne mai hukunci a cikin abubuwan da suke shigewa tsakanin su sai kawo da umumi yace summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita sannan in kai hukunci ba za su ji kaikayin hukuncin da kai ba wa yusallimu taslima su yi cikakkiyar sallamawa yanzu yaya kake ji da a ce za a yi wani juyin juya hali sai a ce ai dukiyar ka gaba ɗaya da kake da ita ɗin nan to shari'ar musulunci ta ce wannan dukiya ba taka ba ce saboda an gano kaza an gano kaza an gano kaza duk dukiyar nan ta wane ce yanzu yaya kake ji za ka yi a ce an mutu an ban maka wani maraya yau shekara talatin da ta wuce ka je ka danna dukiyar kana ta juyawa kana ta juyawa sai yanzu ka ji waɗannan ayoyi sai ka ce kai bari in je in nemi fatawa wurin malamai sai malamai suka ce ai ranka ya daɗe tun da dai dama asalin dukiyar ba taka bace ta wannan maraya ce kake juyawa ka je ka haye kanta to gaba ɗaya yanzu da uwar da riba zaka kwashe ka tunkuɗa mishi zaka iya haka ranka ya dade yalla bai zaka iya haka in zaka iya haka kai mumini ne in ba haka ba kai ba mumini bane dubi wani mutum da aka yi mishi kwadago aka gudu aka bar ladan kwadagon shinkafa ce tiya ɗaya da rabi kawai amma bawan Allahn da ya kwadagon da talauci ya guma mishi sai zo ya ce mai gida in baka manta ba shekaru kaza na taba maka kwadago tiya ɗaya da rabi na na shinkafa da baba ni ba a bani abuna wannan bawan Allah ya ce kaga shanun nan da ka gani awakin nan tumakin nan garken bayan nan waɗannan naka ne ice mai gida kakka min izgilanci ni mai tiya ɗaya da rabi zaka ce in kwashe wannan makudan dukiya ice wallahi dukiyar ka ce ma'ana asalin waccan shinkafa tiya ɗaya da rabi ce ya yi ta tasmirinta ya yi ta juya ta hatta waye gari hatta haɓaka haka amma kaga sai tattara ya tura mai abiban shi duka kiwo kuma ya yi saboda Allah to shi yasa aikin aiki ne Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Allah ya ci gaba da gargaɗin muminai akan cewa ya ku muminai wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku zama kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'una a halin ba sa ji kememe ba sa ji din ba sa ji wato jin maganar ma ba sa ji ba wai saurare ba wannan ana ishara zuwa ga mutanen annabi Musa da su da makamantansu waɗanda za su ce sami'ina wa afaina mun ji amma fa mun saba to Allah yake kar ku zama kamar waɗanda za su ce sun ji a halin ƙarya suke ba ji suke ba sama'a tadabburin ba sa ji ji na lura watti'azin da kuma wa'azantuwa wa humul munafiquna sune munafikai aw al mushrikuna allazina hum kaddawabi summil bukmil majjanin kamar ainihin wato mushrikai waɗanda ainihin suke kamar dabbobin da suke kura mai bebaye ga su mahaukata don Allah in aka haɗa mutum irin wannan siffar guda uku wace hanya ba ka buka sadu da shi kurma bebe mahaukaci ba wata alama da za ka buka iya sadar da sako gare shi da ishara ne bai da ido da za ka nuna mai ya fahimta da baki ne kunnan baya ji sannan taɓo shi za ka yi ka ɗan shafa jikin shi ya gane abin da ake mahaukaci ne ba abin da ke aiki a jikin shi to Allah madaukakin sarki ya ce duk mutanen da suke zan suke jin maganganun annabawansu amma ba su bi to misalin su kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce inna sharrad dawabi إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah lallai mafi sharri daga cikin dabbobin da ke yawo a bayan ƙasa abinda ake nufi da dabba a nan halittu duk wata halitta da ke taka ainihin bayan ƙasa mutane ne ko da dabbobi ne waɗanda suke tafiya da rubda ciki ne ko ko da ƙafafuwansu to daga cikin dukkan waɗannan irin halittu da ke yawo a bayan ƙasa masharrantan cikinsu as-summu an sama'il haqqi waɗanda suka kurumce ba sa jin gaskiya albukumu anin nutuki bihi waɗanda suka bebance bakinsu baya faɗin gaskiya allazina la ya'qiluna waɗanda kuma ba su da hankali to masharranta kenan daga cikin dabbobin da ke yawo a bayan ƙasa waɗanda suka hada waɗannan sifofin ba ji ba gani ba magana ba hankali wannan ya fi kowa sharri daga cikin dabbobin da ke yawo a bayan ƙasa wannan ita ce cikakkiyar siffar kafiri ko munafiki Allah ya kiyaye walau alima Allahu fihim khaira ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Allah madaukakin sarki ya ce walau alima Allahu fihim khaira kuma da Allah ya san akwai alheri tare da jinsu salahan bi sama'il haqqi da Allah a cikin ilimin shi ya san in ya jiyar da su gaskiya gaskiyar za ta zan alheri gare su da asma'ahum aida ya jiyar da su amma Allah a cikin sanin shi ya san cewa ba da dama ga waɗannan masu fahimci gaskiya ƙarin ɓarna ne don haka kawai sai ya hana musu ƙwaƙwalwar da za su fahimci gaskiyar sama a tafahumin wato saurare na ainihin fahimta saurare dai gashi su ne amma duk sanda suka saurara sai ya zama madadin su fahimta sai ƙwaƙwalwarsu ta ƙara ruɗewa me yasa Allah ke saka fahimta to da Allah cikin ilimin shi ya san in ya sa sun fahimta za su amfana da fahimtar da ya fahimtar da su walau asma'ahum fardan kuma a kaddara cewa da Allah ya jiyar da su wa kad alima Allah khaira fihim a halin Allah ya san babu alheri tare da su la tawallau ko da Allah ya jiyar da su din to da sun bijire anhu da sun bijire mishi wa hum mu'riduna da sun janye jikin su daga gare shi an qabulihi inadan su ainihin bijire su ki karban maganar Allah ba dan kuma saboda tsaurin kai wa juhudan saboda kuma neman jayayya don haka sai Allah madaukakin sarki ya hana musu fahimta haka za ka ga yanzu mas'ala sai ka ga yar karama ce wadda kowa ya fahimce ta ga ta nan karara ga ta nan dodar warewa ke kama fitowar rana amma abin takaici sai ka ga mutum ya yi kememe ya gaza fahimta ya murɗe ya zama aljihun baya mai wuyar sa hannu me yasa Allah madaukakin sarki ne bai nufe shi da fahimta ba to idan mutum da mutumin nan Allah ya nufe shi da alheri ƙarshen lokaci sai ga Allah ya fahimtar da shi ma'ana yanzu wacce rashin fahimta ashe da gaske rashin fahimta ce amma in Allah bai nufe shi da alheri ba saboda Allah cikin ilimin shi ya san babu son alheri a zuciyar shi sai Allah ya hana shi fahimta to irin wannan ne sai zama kamar can cikin yadda a arafi take cewa wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha duk inda suka ga wata aya ba za su yi imani da ita ba wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila da inda suka ga hanyar shari'a ba za su dauke ta ainihin shari'a ba wa in yaraw sabila ghayy yattakhidhuhu sabila da inda suka ga hanyar bata sai su dauke ta shari'a ba dan komai ba saboda kiyayya da gaba ta shiga tsakanin su da Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه وأنه إليه تحشرون Allah maɗaukakin sarki ya sake kiran muminai da sunansu na imani ya ce, Ya ayyuhan na amanu ya ku muminai, istajibu lillahi walin rasuli. Ku rinka amsa wa Allah, ku rinka amsa wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bi ta'ati ta hanyar yi musu ta'a. Iza da'akum idan ainihin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya kiraye ku. Kun ga anan ma sai Allah ya sake tura da mirin shi sai gabatar da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce idza da'ayakum ba idza da'akum in Allah da manzon Allah suka kiraye ku ku rinka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana nufin cewa kada a amsa mishi kenan a'a Allah yana cewa ne matukar kuka amsa wa manzon Allah kun amsa mishi kenan kamar yadda a cikin hadisi shi ko manzon Allah yake cewa wanda yawa shugaban da na nada biyayya ni yawa biyayya haka abin yake in aka ce sarki kaza mai martaba ta ɗaya ya naɗo wani dagaci ko hakimi duk sanda ka ci mutuncin hakimin nan ko dagaci mutuncin sarkin ka ci duk sanda aka ce kwamandan yaƙi kaza ya sanya wani ya jagorance ku sai ka bijire wannan wancan na sama ka bijirewa don haka Allah madaukakin sarki ya ce ai matukar manzon Allah ya kiraye ku ku amsa mishi domin shi manzon Allah yana kiraya ku ne lima yuhyikum ga abin da ainihin zai rayar da ku min umurid dini na daga al'amarin addini wal jihadi da kuma al'amuran jihadi li'annahu domin kirayar ku da ake zuwa ga ku bi addini da kuma ku tsaye da jihadi sababul hayatil abadiyya wannan ita ce hanya ta rayuwa ta har abada wal izzi sarmadi da kuma wannan ita ce ɗaukaka wadda take dawwamammiya sarmadan gashi nan wannan wannan kalma ta zo a cikin alqur'ani qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ay sarmadan ma'ana in kuna son ɗaukaka ta har abada kuna son rayuwa ta har abada kuna son ku gagari kafirai gagarar da har abada ba za su karya kashin bayan ku ba ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku amsa manzon Allah akan abin da yake kirayar ku shi yasa shi manzon Allah ana bin shi ne gaba daya ba a warewa a ce za a bi nan a ce ba za a bi nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin kamar limaman nan bane analog waɗanda in kaga dama ka bi su nan in suka ici kuma ka kauce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'amarin shi is digitalized al'amarin shi ya dace da kowa ya dace da zamani kamu ɗaya ne ake cafka ba kuskure don haka duk sanda ya kiraye ka kana son ka samu ɗaukaka ta har abada ka tsaya akan sunna ka tsaya akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gagara gagarar da yake babu wani sa'an ka wanda zai karya kashin bayanka wannan mun ga haka yayin da ainihin tarihi ya bayyana mana yadda sahabbai suka rayu sahabbai ba su zauna a cikin kaskancin da musulmi suke zaune a yau ba sai yadda ainihin kafirai suka ce sai yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce sai yadda majalisar harkokin lafiya ta ce sai yadda majalisa kaza ta ce wallahi sahabbai ba su zauna haka ba sai da suka karya ƙashin bayan duk wata ƙaƙƙarfar gwamnati da ke zamaninsu me ya kai su ga haka shine amsawa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa harshen da manzon Allah yake kiransu Ubay ibn Ka'ab sallah ya miƙe ne annabi ya kiraye shi sai ya ki amsawa sai da ya ida sallar ya zo ya ce min zan Allah gani na ji kana kira na ɗazu ya ce amma ya sa ɗazu baka zo ba ya ce ai sallah nake ya ce baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ma'ana a lokacin abin da ke wajibi akan ka manzon Allah da yake sallar domin amsa wannan kira shine rayuwarka kasancewa ko za a maka bayanin cewa wannan sallar ba ta ne dan naka zaman lafiyar kan aka ce manzo Allah na kira kawai sai ka zo to lazimin wannan kenan yanzu ana ce maka manzon Allah ya ce kaza to yayi kira zuwa ga wannan abin kenan yanzu baka ganin yan bid'a kawai sun karkata kunnan su kawai sai dai a ce ma za kala malam me malam yace abinda malam yace shine za a yi Fatiha da shi haka ake so ko fiye da haka ka zama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in manzon Allah ya faɗa babu yadda za a yi son zuciyar wani neman shawarar kwamiti kaza sauraron su wane ana jiran wane ya zo abin ya dace ko bai dace ba sai aikatawa kawai al-imamu ibnu abul izzi al-hanafi a cikin sharhin aqidatu tahawiyya yace duk sanda aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kaddara kanka kawai kamar ga ka yanzu a gaban shi yanzu a ce tawagar kungiyar ku ko mazhabar ku ko anguwar ku ko kwamitin ku kun je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi ya bada wani umarni nan take zaka waiga kana sauraron menene shugaba zai ce ko menene dan malikin malamai zai ce ko menene wani zai ce karbe za ka kai tsaye haka al'amarin yake domin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bata rage mai daraja ba rashin annabi baya duniya wannan bai sa umarnin shi yayi sanyi daga yadda yake ba kamar yadda in ya faɗa dole ne abubakar siddiqu ya bi dole abu huraira ya bi dole aisha ta bi dole fatima ta bi dole safiya ta bi dole ne abbas ya bi haka yanzu in annabi sallallahu alaihi wasallama ka ji hadisin shi wajibi ne babu makawa amma rashin sanin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin sanin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo waɗannan bala'o'in da ake gani a yau waɗanne bala'o'i ne an waye gari yau kafirci ya tushe musulunci sai yadda kafirci ya ci to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah zahirin abin da ake gani kenan amma musulunci yana nan yadda yake lalatattu ne suka ɗauke shi da sunan su musulmi ne don haka sai suka kasa gudanar da shi sai ya zan su aka turmushe kenan a haƙiƙa amma musulunci yana nan a ɗaukake to ashe yanzu ana buƙatar a samu wasu mutane waɗanda za su amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su samu ingantacciya kyakkyawar rayuwa wadda za ta dawwama har abada a cikin izza domin Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la yafqahu Allah da manzon Allah suke da izza suke da buwaya suke da gagara haka nan muminai su ma suna da gagara mumini sai gagari wasu fasikai ko yan bid'a ko kare ko munafikai sai gannabe su shi kwaya ɗaya ya fitine su amma Allah ya ce munafukai ba sa fahimta haka ya jama'ar musulmi wannan na daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke da matukar firgitarwa ga duk mutumin da ya kauce wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka ce mishi manzon Allah ya ce ya kawo wata dabara domin dubi abin da Allah yake cewa wa alamu ku sani ya ku musulmi annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na iya sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi yadda fala yastati'u an yu'mina sai Allah ya sha makance kai da zuciyarka ka kasa imani imanin ma da zaka yi yasa ka saurari Allah ko annabi ma sai a sha makance jama'a mun gane aw yakfura ko kuma ya ainihin wato zan ya kafircewa Allah illa bi iradatihi sai dai kuma da nufin Allah sai in Allah ya nufi mutum da ya zauna lafiya to shine sai ya ainihin saurara ma Allah ya saurara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya nufe ka daga tsaruwa daga kafirci ko Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga ka kasa imanin da zai ainihin ja maka wannan ainihin wato rahma da zaka samu don haka wajibi ne mu tsaya mu duba dubi abin da Allah yake cewa ma'ana yanzu ayan nan na nufin duk sanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce ya zama zuciyarka ba ta shirin ta karba sai Allah ya sa wani shamaki tsakanin kai da zuciyarta haka nan gaba ya zama imanin naka ya lalace ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa shamaki tsakanin zuciyarka da kai kanka sai ka kafircewa Allah madaukakin sarki ba dan komai ba saboda me saboda baka amsawa Allah baka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum abin da mutane suke cewa in aka ce za a bi tsari irin wanda aka aka bi a tsarin zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai ai wannan tsari ne wanda bai daidai da zamani ba ai wannan tsari ne wanda akwai gidadanci a kan shi ai wannan tsari ne wanda ya dace da wasu nau'in mutane banda wasu nau'in mutane abin da muke cewa a yanzu akwai wata doka da bature ya yi ta rubutacciya wadda ta shekara ɗari tana yawo a tsakanin mutane gaba ɗaya babu wanda yake tunanin an zalunce shi kuma akan ta dace da shi shi kan shi baturan da ya ta baya tunanin a canza ta babu ita amma ƙur'ani yana nan yadda yake cewa a wannan zamani mutum ya sha giya a je a yi mai bulala ko kuma mutum ya je ya yi zina ya taɓa aure a je a kashe shi ko mutum ya kashe wani a kashe shi ai duk wannan tunani ne irin na mutanen da tunanin mutanen yanzu kuma ya haifar da a rinka kama garuruka kenan ana kashewa yanzu wannan wayewar kai ce ba wayewar kai bace wannan ashe kun ga daga nan za ku gane babu shakka matukar muna son mai rayuwa kyakkyawar rayuwa wallahi azim aiki da alkur'anin ba sai mun ɗauko sunna mun ga yaya ne annabi ya bayyana mana alkur'ani sannan sai mu rayuwar da yake za mu rayu a cikin mutunci da izza amma a yau ka dubi yadda musulmi suka ɗaiɗaici ba a ganin su da kima ba a ganin su da karama a da kafirin aka ce wannan musulmi ne yana ganin wannan wani babban mutum ne mai daraja a da musulmi dai auri kafira tana ganin ta ci gaba har murna ake zuwa ake taya ta amma a yanzu fa wadda duk ta auri wani musulmi sai kaga har kyare ta ake yi ana ganin cewa ta ci baya Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya ce wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma ku sani cewa zuwa ga Allah madaukakin sarki ne za a tashe ku fayujazikum bi a'malikum yadda yake Allah